a cewa ai wannan ma wai shine addini wai wannan ma shine addini kai ka faɗi magana wadda bata dace ba a janibin annabi sallallahu alaihi wasallam wai haka shine addini sai mutum ya buɗe baki ya faɗi bakar magana a game da asalin manzo sallallahu alaihi wasallam ko su jikoki ko ƴaƴa na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma har a ringa wahimtar da mutane musamman matasa wai ai sai ma ka faɗi haka sannan ne ka zamo mai addini wal iyazu billahi ba mai hankali da zaka je ka tare shi ka ce ubansa na wuta ya zamo ya yi farin ciki da kai yau ko da uban ma ya mutu kafiri ne kuma ma me ya jawo har za ka tare shi ka faɗa masa addinin musulunci bai zo da cewa ka tari wani ka faɗa masa ubansa na wuta ba addinin musulunci bai zo da haka ba to balanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk yanda asalin nasa yake ala kulli halin ma sada ake ta faɗa ake ta kawo hujjoji cewa ai sun samu tsira sadib ba haka bane to amma a faɗi wannan a gare shi daidai ne ko rashin ladabi ai kaga babbar kato bara ce ke yasa malamai suka ce duk mai irin wannan hukuncinsa wato cewa a kashe shi duk wanda ya faɗi bakan magana ga wani daga asalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da malaman fiqh suka faɗa cewa a kashe shi sai dai Abdullahi al-Alawi mai maraƙis Saud ya rubuta nawazil nasa fatoyi da ya bayar daga baya aka sami wani malami ya mai da su waƙe a ciki yake faɗa cewa wanda duk ya ce mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam tana wata makoma mummuna to ya kafirta wa man yaqul finnari wato man qala fi du'ahu rabbi yuhriqu umman nabiyyi kafirun yuharraqu man qala fi du'ahu rabbi yuhriqu umman nabiyyi kafirun yuharraqu wa man wa man yaqul finnari walidun nabi fa zaka kufrun bittifaqil masabi wannan yana magana ne akan yanda tsarin yake a masabanmu haka ma kuma yake a masabobin malamai cewa duk wanda ya faɗi magana ba daidai ba a janibin annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya nuna kafircinsa ka nuna asalin mutum kowane ne ka ce ai kaskantacce ne ai ka taɓa shi ka taɓa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa la tuzul ahya'a bisabbil amwat ku barta da hankalin wanda suke nan da rai ta fuskar faɗar bakar magana a haƙƙin magabatansu wanda su sun riga sun mutu haka na taɓa 'ya'yan taba ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam zuriya annabi sallallahu alaihi wasallam aishi ma babban banna ce wa sabu najlihi man istahaffa bi haqqihi zandaqatul la tahfa fadabbakan magana ga iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya wulakanta matsayin su to wannan zindiki ne zindikanci ne wanda zindikancin sa ba boye take ba alama cewa a zuciyarsa ya boye kafirci ne a zahiri ne yake bayyana musulunci zindiki ko cewa akai wai kutalu zindiku wa in aslama zindiki hukuncinsa a kashe shi ko da ya musulunta hukuncinsa a kashe shi in ya musulunta hakika ya tuba to ta tubansa ya amfane shi wajen Allah amma mu dai hukuncinsa a wajenmu shine a kashe shi kuma wannan aya malamai suka ce asali ne babba a cikin ruko da abin da ake kira saddu zara'i wanda yake yana cikin asalai musamman a masabar imam malik imam malik da kuma imam ahmad sun fi kowa ruko da saddu zara'i dukkan malaman nan guda hudu malikawa shafi'awa hanabilawa hanafiyawa duk suna riko da saddu zara'i amma malikawa sun fi karfi a ciki shi yasa akwai nau'o'i da yawa na mu'amaloli da malikawa suke hanawa sai su ce wannan mu'amala bata halatta ba don tsoron kar ta zamo wata hanya ta aikata abin da ba daidai ba mai manzumatu usulul masabi imam malik yake faɗa wa saddu أبواب ذرائع الفساد فمالك له على ذه اعتماد وسد أبواب ذرائع الفساد هكذا توشي قوفة تدو وتكفى حنيا دزا يبي أي بنا ينا دقا إيرون وانا عندما لم يسكي رقو دوانا أصلا شوى idan mutum yana halin rashin lafiya rashin lafiyar da ake tsoron tayu ya mutu ko ya saki matarsa to matar za ta gaje shi dan za a tumce shi da cewa ko baya son ta gaje shi ne shi yasa ya sake ta shi yasa in ya mutu daga wannan rashin lafiyar yau ko daga sakin nata an shekara 20 amma ya zama shekara 20 din nan bai tashi ba yana halin rashin lafiyar har ya mutu ko da ta yi aure-aure to duk da haka za ta dawo ta gaje shi za a ce dole sai an fitan mata dan ana tuhumtarsa da cewa ko dan kada ta gaje shi ne ya sake ta in ba haka ba kana halin rashin lafiya me ya jawo ha- ka saki matarka yasa akwai wannan tuhuma haka nan aka hana aure halin rashin lafiya saboda shi ma ana tsoron kawai yana son ya jawo wadda za ta gaje shi ne shi yasa ya rage wa magadansa duk abin da za su gada tunda ya shigo da magaji ya zama kamar idhalul warisi yasa aka hana auren maras lafiya ko namiji ne ko mace duk bai halatta wanda yake halin rashin lafiya rashin lafiyar da take a ban tsoro ce ba a ce ya aure Ah, ko a aure shi in mace ce a ce a aure ta Ah, yana daga kuma irin wannan da aka ce da a ce mutane da yawa za su haɗu su kashe mutum ɗaya to duk sai a kashe su yadda mai risala yake faɗa wata kutalul jama'atu bil wahidi asali a kashe mutum ɗaya akan kashe mutum ɗaya amma ba a kashe mutum biyu ko mutum uku ko mutane da yawa akan mutum ɗaya ba tunda ba a samu daidaita ba rai ɗaya ne su ko wannan rawuka da yawa ne kaga ba a sami kis- ba a samu abin da ake kira kisasi ba wato shine daidaituwa Allah ko ya faɗa cewa kutiba alaikum alqisasu fil qatla al huru bil huru wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa to anan ba a samu daidaituwa ba amma aka ce a kashe su ɗin duka saboda me saboda ta yiwu idan aka ce ba za a yi kisan ba sai ya zamo an ba kofa da duk sanda wani ya so ya kashe wani in ya san in ya kashe shi shi kadai kashe shi za a yi sai ya je ya gayyato wani mai ra'ayi irin sa sadu su kashe shi in an ce ai ba za a kashe mutum biyu ba ko mutum uku don kashe mutum ɗaya kaga sai ya zamo kenan an ba kofa wadda za a yi ta kisan kan kawai eh, ba kai ba gindi in an samu mabannata a cikin al'umma yana daga irin wannan kama a masabar imam malik su da suka karfafa yin ruko da wannan asalin suka ce idan mutum ya mutu bai fidda zakar dukiyarsa ba ko ya bari zakka ta tare a kansa ta shekara da shekaru bai fitar ba sai sanda zai mutu ya ce to shi ko ya mutu fa a fitar masa da zakkan nan aka ce ba lalle ne a fitar ba sai in bata haura sulusun dukiyarsa ba amma in ba haka ba ba ba za a fitar ba sai in dai ta rasul sun dukiya to ba za a fitar ba sai dai in magadan sun ga dama amma sun ce su abinda za su gada ka a taba musu shi yasa iyaka sulusun ne kawai saboda shi ma ana tsoron kai ya zamo waɗansu da yake ba sa jutuwa da magadansu akan samu mutum ya haifi ɗa ɗaya amma kuma ya zamo ba jituwa tsakaninsu ba jituwa tsakanin ɗan da uban kamar kowa ya ɗau makami ya kashe ɗan kagan ya zama uban mai dukiya ne ta yi kawai in ya zo mutuwa ma da gangan ya ce shi ana bin sa zakar shekaru da yawa saboda yana jin haushin ɗan nan nasa ya gaje dukiyarsa tunda gado dole ne ya zamo ya rage masa dai ai ko ba komai dai ya rage yasa aka ce to ba za a saurara ba sai a iyaka sulusi kama a masabar imam malik radiyallahu ta'ala anhu. amma kama wajen shafiyawa suka ce a ai za a fitar za a fitar wannan eh, za a fitar ko da ma akwai ma wanda suka ce ko ma bai wasiya ba da ita ai za a fitar Ah, to eh, duk wannan dai yana cikin yin aiki da shi saddu zari'at ko misalan a wajen harama da hajji an hana wanda ya harama da hajji ya kashe farauta to sai muhurmai biyu ko uku suka haɗu suka kashe farauta shi ma sai a ce kowa a cikinsu sai ya bada sakamako wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u misli ma qatala minan na'ami yaqumu bihi zawa adalin minkum hadiyan baligal ka'abati aw kaffaratu da'ami masakin aw adlu zalika siyaman liyazuqa wa bala amri aka ce ko da mutane da yawa ne sai sun ba to kuma ba a inda yake su malikawa suka fi riko da saddu zari'ati ma irin ababin ciniki don a toshe kafa ga riba kamar cinikin ina da ake fada cewa abu ne wanda kudinsa bai fi goma ba ko ku kasiyarwa da wannan goma bisa cewa sai nan da wata guda zai biya ka to kai kuma ka siya a hannunsa takwas ka biya shi yanzu ta wajen malikawa wannan haramun ne saboda ya bayi zuwa kamar ka bashi rancen takwas nan da wata guda zai biya ka da goma shi yasa riba ce ake so a yi amma ake ta kumbiya kumbiya yasa sai a haramta abin gaba daya a ce ai bai halatta ba su irin wannan nau'o'i na ciniki akwai matsaloli wajen guda dubu a ƙarƙashi wanda duk malikawa suka yi hukunci da cewa bai halatta ba yadda mai motasar hababi ya ajiye masa ko fasulun wamu ni alittuhumati ma ka sura kasuduhu ka bai in wasa lafin to kuma ya kawo wa'yansu da yawa a cikin wannan babin da da wasu abubuwa da yawa inda dai mai maraƙi sau da yake faɗa saddu zari'ati ilal muharrami wato saddu zari'ati ilal muharrami wajibu ka fate ha ilal munhatimi hatimu hatimu ka fate ha ilal munhatimi saddu zari'ati ilal muharrami hatimun ka fate ha ilal munhatimi a toshe duk wata kafa da za a iya bi a aikata banna wajibi ne kamar yadda yake akwai in ya zamo akwai abu wanda yake wajibi ya zamo sai an bi ta wata hanya ne za a iya aikata wannan wajibin to shi ma sai ya zamo a bi ta wannan hanyar buɗe wannan hanyar sai ya zamo wajibi wa bil karahati wa nadbin warada akwai inda yake kuma za a ce wannan kafar karahiya ne a buɗe ta in ya zamo wato an buɗe ta zai bayu zuwa aikata abin da yake karahiya haka nan kuma akwai inda ake cewa kafar bude ta mandubi ne in ya zamo in an bude ta zai ba da kafa a aikata abin da yake mandubi wa algi in ya kulfasadu abada aure jahal islahu kal asara tubda bima yanfa'u lin nasara wanzur iza ta wanzur tadalliya dawalil inabi bi kulli mashriqin wa kulli magharibi yace amma ko da ake cewa akwai saddu zari'ati amma in ya zama bannan nesa take to wannan ba a cewa a yi aiki da ita ba a cewa a toshe ina misalin ko kuma ya zama gyaran ya furin jari ina misali kamar kafirai suka kama wasu musulmi suka ce ba za su saki musulmin nan ba sai an ba su wani abu a ba kafiri abin da zai amfana da shi haramun ne in ba dalili ne ya kama ba la in hakumullahu an allazina lam yuqatilukum fid dini wa lam yurjukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsidin amma kafiran da yake akwai yaki tsakanin mu da su a ce za a ba su abin da zai amfane su bai halatta ba amma in suka kama musulmi suka ce su in ba an ba su wannan ba ba za su sake su ba in suka kama suka ce sai an ba su wani tantan na abinci ko da suna cikin yunwa to sai a ba su dan a karɓo musulmin nan don a ce an raba musulmin nan da hannun kafirai ya fi daga a ce an hana kafiran samun wani abu da zai amfane su ya ce shi ne kal asara tufda bi ma yanfa'ulin nasara aure jahal islam wato wanzur tadalliya da walil inabi ka dubi yadda cewa inabi da can da shine ma kawai ake giya amma ba malamin da ya ce an hana noma inabin nan don tsoron cewa za a yi giya da shi tunda akwai amfani da yawa da ake da shi wanda Allah ya halatta inabi abu ne wanda ake amfani da shi amfani mai yawa ana yin mansa ana abubba da yawa nasa in ba don kasala irin tamu komai da hankali ba ai da kasan nan tuni an gabatar da noman inabi tunda noma ne mai amfani da yawa ga al'umma akwai wasu guraren kuma a kasar da zai karbi a noma inabi da noma ne mai amfani kwarai kwarai ga jama'a zai iya rike al'umma to amma cewa ana karanta noman ana karanta kaza amma duk ba karatun ake na hakika ba wata hanya dai kawai ake bukata shi ya hana hayyau aka kasa gabatar da noma nasa ya ce to dubi irin yadda ake noma inabi ma a gabas da yamma amma ba wanda ya ce an hana duk da cewa ta yi ai amfani da shi a giya amma da ya zamo amfaninsa yana da yawa bannar in ta waje ɗaya ne to akwai amfani ta waje uku abinda duk yake akwai amfaninsa ta waje uku bannar ta waje ɗaya ne ai ba a ce a guje shi ba don tsoron wannan bannar sai dai a yi ƙoƙarin kare bannar a yi ƙoƙarin kare bannar to dai shi sadu zara'i yana cikin asalai muhimmai eh, musamman a wajen su malikawa da kuma hanabilawa ibn qayyim jauziya a littafin sa ilamul muwaqqi'ina ya ce dalilai akan riko da saddu zara'i ai sun wuce a lissafa sun wuce a lissafa ya ce to amma bara mu kawo dalili haccas inda tara daga ƙur'ani da hadisi da maganan magabata gidayar sunayen allah alhusna ehen saboda ya zamo mu nemi albarka da haka cewa an kasan sunayen Allah an ce man ahsaha da halal jannata to su ma kuma wannan hanyoyi ne na sanin hukunce hukuncen Allah su ma kenan in ka san su kai aiki da su ai ana sa ran cewa da halal jannata sai yasa sai da ya kawo dalili haccas inda tara akan ruko da saddu zara'i to ita dai wannan ayar tana cikin wannan hujjojin na ruko da saddu zara'i ma yawaddu allazina kafaru ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم sai aka ka- dawo kuma yin magana da waɗanda suke mummune ake faɗa musu matsayin da kafirai suke da shi game da su koyaushe koyaushe kafiri ko ya bayyana wa musulmi soyayya ko ƙauna to abin galibi a baki ne ba har zuci ba baya kaiwa har zuci matuƙar kai musulmi zaka ce kana nan dai bisa riko da addinin ka to ai ko kafirai ba za su yadda da kai ba musamman yahudu da nasara yadda nan gaba za a fito fili ma a faɗa walan tara an kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahu ake faɗa mana kuma a haƙƙin mushrikai fala tudil mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinu sun so ina ma a ce za ka bar addininka ka komo yaudara a addinin in ya so su ma su koma wannan tsari ya zama an ba addinin dai hakika an komo kuma riko da shi ta fuskar yaudara to koyaushe haka matsayin kafirai yake daga musulmi inda Allah yake faɗa mana ma'aikatu lazina kafaru wa'annan da suke kafirai ba su san min ahlil kitabi kafiran ko ko irin waɗanda da can an sauka musu littafi kamar yahudu da nasara walal mushrikina ko ko waɗanda da man su ba a taba sauka musu da littafin ba kamar mushrikan larabawa arfin ala ahlil kitabi shi wannan wala din wato adafi ne akan ahlil kitabi walal mushrikina da ahlil kitabin dai da mushrikan sun shiga cikin kafirai wa min dillil bayani ta zo dan bayani ta zo dan bayani an yi nazzala alaikum ba su san a saukar muku min hairin da wani alheri ko kaka yake kafirai ba sa son musulmi su karu ko kaka shi yasa kana musulmi ma ka ce wai za ka gayyato kafirai don kare ka ko za ka gayyato kafirai wai don ka samu wata mamoriya a wajensu ai rashin sani ne in ma za su baka moriyar to sai sun tabbatar sun cuce ka ta fuska ɗari in za su amfani ka ta fuska goma sai sun san yadda suka yi suka cutar da kai ta fuska ishirin saboda a ƙarshe dai ya zamo baya kai ba gaba kai ba baya kai ba gaba kai ba dan ba sa son ya zamo kayi gaba ala kulli halin duk kankanta gabar da za ka yi a ce kayi gaba to ba so suke ba ba sa son wani alheri ya sauka gare ku min rabbikum daga wajen ubangijinku hasadan lakum dan suna tsananin hasada gare ku suna tsananin hasada gare ku su yahudawa suna ganin cewa wai annabta ai bai dace a ce ta fita daga gidansu ba tunda can a cikin su ne aka aiko annabawa da yawa to a ce kuma wanda yake shine shugaban annabawan gaba daya cikamakin su annabin su gaba daya a ce ba daga cikin su ba ai sun tashi wancan duk abin da aka yi musu kamar babu ne shi yasa suke muku hassada amma sun san annabin ku gaskiya ne su ko mushrikai abin da yasa suke muku hassada san shugabanci da alfahari da reni shi ya kawo haka yanda a cikin suratul zuhurufi Allah ya kaito mana wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim a ce za a saukar da qur'ani a rasa wanda za a saukar sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam su a wajen su kyawawan ɗabi'u da manzon Allah ya sifantu da su ai ba sababin girma bane sababin girma a wajen su mallakar duniya wanda duk mai mallaki duniya ba ai ba babba bane shi yasa suke ganin ai da ba shi za a saukowa da Qur'anin ba a saukarwa da wani katon mutum wanda yake ya mallaki duniya ko a makka ko a ɗaifa sai Allah ya faɗa musu a ai wannan rahama ce ta Allah ba wanda ya isa ya ce shine zai ware wanda Allah zai sauko wa da rahama ahum ya kasu muna rahmatar rabbik na nuka sauna bai nan mai shatan fil hayati dunya wa rafana baran fawqa barin darajatil yatta yazabaruhum baran suriya wa rahmatu rabbika khairun mimma jma'una wal hasada lakum dan hasada gare ku wallahu Allah subhanahu wa ta'ala ya hatasu bi rahmatihi man yasha yana keɓantar wanda ya so da annabtarsa ba sai lallai annabta ba ma duk wani nau'i na rahama annabta ba ikiti sabunta ake ba walam ta kun nubuwatun muktasa ba walau raƙa filfari a ala'aƙa ba bal za ka farlu lahi yutihi liman ya sha'u jallallahu wahibul minan annabta ba tsururunta ake ba zaɓi ne na Allah bawa duk inda ya kai ga tsayawa duk inda ya kai ga kirki duk inda ya kai ga ibada wannan ba zai sa a ce ya cancanci a bashi annabta ba sai in Allah ya nufi ya bashi wannan annabta sannan ne zai bashi shi yasa ko da bawa ya hau mafi tsororuwar matsayi na fifiko ba lalle ya zama annabta ba tunda annabta ba tsororunta ake ba bare ita annabta baiwa ce ta Allah yana ba da ita ga wanda ya so hakanan kuma in an komo kamar walittaka to walittaka akwai wani matsayi nata ko wasu bangarori nata wanda su ma baiwa ce ta Allah sai wanda Allah ya zaɓa yake bai wannan matsayi akwai wasu bangarori na wilaya wanda su wannan ake iya samun su da iktisadi yanda hadisin buhari yake nunawa hakanan wasu ayoyi na qur'ani ma suke nunawa allahu yastabi ilaihi man yasha'u man yasha'u kenan istibai wannan zarin zaɓi ne na allah waya hadi ilaihi man yuni hidaya wannan ana samunta da komawa ga allah in bawa ya koma ga allah ya tsaya ya tsaya ya tsaya a kofar allah to wannan sai ya zama a bashi hidaya wallazina jahadu fina لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل hatta uhibbahu wilaya kenan wanda ake kasabinta bawa zai tsaya tsayin daka yana ta ibada yana ta nafilfili yana ta nafilfili sai ya zama masoyi na Allah kai za a hababtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yusiru bihi wa yadahu allati yabdishu biha wa ridahu allati yamshi biha in na so shi sai zama ya samu fana'i sai a bashi fana'i to shi yasa walittaka akwai bangaren da yake ake samu ta fuskar kasabi akwai bangaren da yake wannan zarin istiba'i ne baiwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wataran ana cewa wannan daren lailatul qadari ne mutane sun haɗu suna ta ibadu a masallatai sai wani ya ce bari in je wajen babban shehin nan shehu tijjani in ga shi da sahabbansa mai suke da ya je sai ya samu shehu radiyallahu ta'ala anhu suna ta hira da sahabbansa sai ce na ɗauka zan zo in samu kun miƙe kun miƙe kuna ta ibada sai shehu ya ce da shi ai mu ko zaman muka yi mai tashin ya gama tashi ya duk abin da zai yi sai an ba mu ladan kamar nasa baiwa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya tasu bi rahmatihi man yasha'u ya tasu bi rahmatihi man yasha'u haka wani ya je wajen sai da Abul Abbas al-Mursi shi ma ana faɗa cewa yau daren Lailatul Qadr ne mutane an tsaya a masallatai wasu a masallatai wasu a gidaje ana ta ibadu ya je wajen Abul Abbas al-Mursi sai ya ga ba wani abu da aka tashi ana fiye da wanda ake a shau ya haka ana cewa yau lailatul qadari ne amma kai ga ka da almajiran ka sai ce ai mu nahanu bihamdillahi ta'ala ayyamuna kulluha layali qadari mu mu muna godewa Allah Allah ya sanya ba wai sai lailatul qadr ba kullum ma mu a wajen mu lailatul qadr ne kullum mu a wajen mu lailatul qadr ne inda ibnu al-farir yake nuni ah, fa kullu layali lailatul qadr indana kama kullu ayyamin luqa- liqa yawmu jumu'ati Ah, wanda yake ya samu matsayi a wajen Allah subhanahu wataala sai a iya sanya masa ya zama duk wakacin sama kamar lailatul qadarin ne duk dare nasa kamar lailatul qadari ne me ake faɗa ana yi a lailatul qadarin ba nan ka ayyuka ba to akwai bawan da yake a gwargwadon kifta ido zai ayyukan da yawa sai da yanda kai da ka kwana za a ninka ma sai a sai a hore masa a bashi ɗayyu na ibada ko ɗayyu na kusaci ga Allah subhanahu wataala wannan malamai suke faɗa shi bawa akan azurta shi da abubuwa da yawa in ya fuskanci Allah yakan zamo an bashi ijaba amma in ya zamo ya karkata ga ijaban nan sai ya koma mai abdul ijabati ba haka ake bukata ba tayo a baka cewa duk addu'a da kai za a amsa amma in ka tsaya ga nan nan ake bukata ka zo duniya ne don duk abin da ka roƙa Allah ma ka zo duniya ne don ka bauta wa Allah ma halakar jinna walinsa illa liya abudu tare ababawa kashafi ya zama komai da yake ɓoye ya bayyana gare shi tabi tayo ababawa mushahada tayo ababawa me tayo ababawa me amma duk wanda bawa ya tsaya gare sai ya zama bawan wannan abu in ka tsaya tare da ijaba fa anta abdul ijaba in ka tsaya tare da kashafi fa anta abdul kashfi in ka tsaya tare da shu- mushahada fa anta abdul mushahadati amma babban abin da ake bukata daga gare ka menene bautar Allah ka zamo abdul ibadati bawa wanda yake tsayawa tsayin daka ga bautar Allah to wanda yake ya tsaya kuma irin wannan sai ya zamo Allah ya bashi ɗayu wataran wani a cikin kakannin sai da ɗayi bulwazani babban wali na farko da shehu tijjani ya ga- ya fara gamuwa da shi Eh, yadda mai lamiya sai dai ubaida yake fada fa awwalu man laqahu wa daru galiban ala jinsiha wa qa'atun tabtagi shakala lakin tayyibab na tayyibi maulaya baqiyan tariqatahu min bayn masulatin nahala wa shuratuhu tuguni bi wazana qabruhu faluke min talqinihi rahba was sahala to wannan shine babban wali na farko wanda yake masanin Allah da shauti jani ya ga- ya fara gamuwa da shi to shi wannan a cikin kakanninsa akwai wani duk kakanninsa daman waliyai ne gida ne na ilimi na walittaka to a a cikin kakannin nasa akwai wani ana zaune ana hira ana maganar waliye ana cewa wani a yini da dare yana salati ga annabi dubu arba'in wani yana dubu saba'in wani yana dubu talatin sai waliyin nan kakan wannan waliyin ya buɗe baki ya ce au sai an yi ni ma an kwana ai mu a wajen mu kafin in haka in dawo da kaina na yi dubu arba'in din kafin in haka in dawo da kaina haka hai har na yi dubu arba'in din to kaga tsayawa ne a wajen ya sa har ya zamo ya sami irin wannan ɗayu don wannan nan ya ce duk dare ma shi a wajensa ai kamar lailatul qadari ne ai ba mamaki daman babban abin da aka faɗa game da lailatul qadarin ai ninninka ibadu ko cewa an kai ibada a ciki an ninka an karba an menene an menene to duk wanda yake da wannan matsayin ma ai shi daman a cikin haka din yake shi a cikin haka din yake to ubangiji dai yana keɓantar wanda ya so da baiwarsa wallahu zulfaril azim ubangiji ma'abucin baiwa ne mai girma walan ma da anal kuffaru lokacin da kafirai suka yi suka fin nasi a game da shafi wani abu da Qur'ani, wa qalu suka ce inna muhammadan ya muru asabahu yawma bi amrin wa yanha anhu gadan wannan annabi na ku yau sai ya ce jama'a sa si kaza gobe kuma ya ce ka ai Ah, akwai abubuwa da yawa da za a samu da an halatta amma kuma aka dawo aka haramta akwai kuma abubuwa da yawa wanda da can haramun ne amma kuma aka dawo aka halatta yanzu kamar auren muta ai da farkon musulunci an halatta shi amma aka dawo aka haramta to kuma daga baya aka sake halattawa aka sake dawowa aka haramta ya zamo haramcin yana nan ila yawmil qiyamati kamar sada a kamar misali mutum ya kai azumi bayan ya yi buɗe baki ya je ya yi bacci ya tashi ya ci abinci da can da farko haramun ne da zarar ka yi bacci ka tashi to shi kenan fa sai dai a ci gaba da azumi ko alfijir ya yi ko bai ba ba sauran kai wani abu sai gobe in ka kai azumin amma daga baya sai kuma aka halatta uhilla lakum lailatal siyami rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum aka kuma saukar da wakulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr aka aka halatta wannan to sai aka samu wasu kafirai suna cewa me ya jawo haka ya ce shari'a tasa daga wajen Allah ne amma ya za a yi Allah ya umarni da abu ya dawo ya ce kuma ya hana ko ya hani daga abu kuma ya dawo ya ce ya halatta ai su wannan ya sa suna kokonto a cikin wannan to sai Allah ya yi musu raddi aka saukar da wannan ayar wadda take nuna hukuncin nassin da dalilin da yasa ake yin nassin shi dai a gaba daya manzo sallallahu alaihi wasallama shari'arsa ta shafe duk wata shari'a da ta gabata lalle bayan zuwan manzo sallallahu alaihi wasallama ba wata shari'a da za ta saura illa iyaka idan qur'ani ya zo mana da ba da labari da wata shari'a da aka saukar ga wasu jama'u da suke gabanmu mu kuma ba a saukar mana ba da cewa mu yi haka ko kuma ba a saukar mana da cewa kan mi ba to a irin nan ne aka samu sabani tsakanin malamai kamar malikawa da wasu malaman suna ganin to mu ma abin umarta ne mai haka shine ake kira al'ahazu bi shar'i man qablana ruko da shari'un wanda suka gabata kama a masabar imam malik ruko da shari'an wanda suka gabata in qur'ani ne ya zo ya zama ko qur'ani bai zo da cewa ka ai ruko da haka ba to sai ya zamo lalle ga wannan al'umma tunda dai an faɗa cewa shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi dai nuhan wala zai auhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa kuma an faɗa a suratul an'ami bayan da aka kawo annabawa da manzanni wajen guda goma sha takwas sai aka kawo cewa ula'ikan lazina hadalla fa bi hudehu muqtadi ashe kenan duk shari'an nan nasu ba shine shari'ar tasu ba ashe an umarci annabi ma'ana kenan an umarce mu mi koyi da shari'un nasa da shari'un nasu ashe kenan sai zama akwai ruko da shar'u man qablana amma wasu malaman suka ce a'a bai zama hujja akan mu ba ba za mu ruko ba kama nafiyawa suka ce shar'u man qablana laysa bi shar'in lana shari'un al'umman da suka gabace mu ba shari'a ne ba gare mu yanda dai mai jawharatul tauhidi yake fada wa hussa khairul halqi an qatammama bihil jami'a rabbuna wa ammama bi'satahu fa shar'uhu la ila yunsahu بغيره حتى الزمان ينسه ونسه لشرع غيره وقع حتما أذل الله من له منع ونس ونس بأر شرعه بالبأر أجز وما في ذاله من غيره an keɓanci manzo sallallahu alaihi wasallama ya zamo shine cikamakin annabawa da manzanni ba wani annabi ba wani manzo bayansa kuma shi manzancinsa ya gama baki ɗayan halitta annabawa da can da manzanni akan aiko kowane annabi ko kowane manzo zuwa al'ummarsa kawai amma annar sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ga baki ɗayan halitta kul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nazira kuma shari'arsa ba yanda za a ce wata shari'a ta zo ta shafe ta har zamani ya gama tsufa masu cewa a yau wai musulmi in suna son su zauna lafiya a tafiya da su tafiya ta yau sai sun yadda wani abu daga cikin shari'a su an ɗauke kamar cewa namiji ya gaji namiji a wajen gado a ninka masa ya gado kamar gadon mace biyu wai sai an ɗauke wannan inda musulmi suna so a yi tafiya da su tafiyar yau to wannan ba za su taɓa samu ba dan shari'a nan tamu shari'a ce wadda la yunsahu bi ghairihi hatta zamanu yansahu ba za a shafe ta da wani abu daban ba har zamani ya kare har zamani ya kare shari'a tana nan shari'atul qur'ani baqiyatun talidatun khalidatun ila yawmil qiyamati shari'a qur'ani tana nan haƙi zuwa ranar alkiyama ubangiji ne ya faɗa yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayn ko cewa sai an dawo an ce da namiji da mace duk ɗaya ne a komi shi ma ba za a samu wannan ba tunda Allah ya faɗa mana a Qur'ani walin rijali alaihin na daraja akwai inda yake daidan ne man amila salihan min zakarin wa unsa an sa wa huwa musinun fala nuhi yannahu hayatan tayyiba anan an samu daidaita amma kuma wala hunna islu lazi alaihinna bil ma'rufi nan ma an samu daidaita walin rijali alaihinna daraja nan an fifita an samu fifiko ba wanda ya sai ce wannan sai an shafi wa nasuhu li shar'i ghairihi wa qa hatman shafewar shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam ga duk wata shari'a wannan abu ne wanda yake a kulalle azallallahu mallahu mana yahudawa da suke cewa ba haka Allah ya kaskanta su wa nassa ba'ari shar'ihi bil ba'ari ajis ka halatta cewa wani abu daga cikin shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam a iya shafewa da wani abu wa ma fi zalahu min gari shafe wannan ba kasanci bane ko wulakanci ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ubangiji yace ma nan saha ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلمن الله على كل شيء قدير to ma nan saha duk wani abu da muka shafe min ayatin wa- duk wata aya da aka shafe ta ainu zil hukumaha ya zamo mun gusar da hukuncinta imma ma'alabziha ko dai tare da lafazin ya zamo ba hukuncin ba a ba a aiki da hukuncin ba kuma a karanta aya kamar hadisin aisha da muslim ya ruwaito cewa kana fi ma unzila min alqur'ani ashru ra'atin ma'lumatin yuharrim dacin da farko cewa aka yi sai tsotso goma ne ya isa ya sabauta haramci to aka shafe kaga wannan ayar ba a karanta ta ba kuma a aiki da hukuncin aula ko ko ya zama an shafe hukuncin amma lafazin nana kamar misali ayoyi na ƙarshen suratul anfali ya ayyuhan nabi uharriril mu'minina alkitab aka kawo a wannan ayar cewa musulmi ɗaya ya iya tara kafiri goma ma'ana kenan musulmi ɗaya ya tara kafirai ko sun kai goma amma daga baya ayar da take binta sai ta zo da cewa an shafi ya koma yanzu cewa an umarci musulmi ɗaya ya tara kafirai biyu ala na haffafa Allahu ankum wa alim anna fikum rufa fa in yakum minkum mi'atun sabir fa yaghlibu mi'atayn in an samu ɗari a cikin ku sa iya rinjaye bisa ɗari biyu to ko kamar ayar da za a faɗa a wannan surar nan gaba ta magana cewa idan mace mijinta ya mutu ya batta za ta zauna ta yi masa idda shekara guda wanda zai ne ta kone min kuma ya zaruna zuwajen wasaitul zuwajen matakin ilal hauli sai aka shafe ta da cewa wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra idan mutum ya mutu ya bar matarsa ko ya bar matansa sai su yi masa idda wata hudu da kwana goma wannan ayar da aka shafe hukuncin nata amma ana karanta ta shi yasa ko a wajen sallah ne ka karanta ta sai a ce ka zo da abin da yake sunna ko ita ka takaita a kanta sai a ce ka zo da abin da yake sunna illa iyaka a masaban ma aka ce an so ya zamo sura guda aka karanta ba aya ɗaya ba to amma da in mutum ya zo da aya ɗayan ai shi kenan ba a ce ya bar sunna ba to shi yasa shi shafewar iri uku ne akan shafe hukunci tare da lafazi akan shafe hukunci kawai banda lafazi akan shafe lafazi kawai banda hukunci shi asalin nasu da yana nufin shafewa ko gusarwa ai amfani da shi ana nufin cira malamai da yawa suka ce wannan ta fuskar majazi ne amma wasu suka ce a'a a ma'anonin biyu kowanne hakika ne ba ɗaya daga ciki kenan da yake majazi ya zama mushtariki ne kenan ya zama mushtariki ne kenan wato wasilahan shi nasi a islahi bayanun tihai hukumi ta'abbudi shine bayanin karewar hukuncin yin ibada imma bil lafzi ko da yin ibada da lafazi kawai ko ko ibada da hukunci kawai ko ko da lafazin da hukuncin gaba daya shafe lafazin kawai a to shafe lafazin da hukuncin gaba daya kamar hadisin muslim cewa ashurun ra'atin ma'lumatin yuharrimna to aka shafe karantawar aka shafe ma hukuncin a shafe lafazin ko banda hukuncin kamar ayar da aka ce da an saukar da ita wadda take faɗa cewa duk muhsani namiji da muhsana mace in sun yi zina hukuncin su a yi musu rajamu a jefe su to sai aka shafe karantawar amma hukuncin yana nan shafe hukuncin ko banda lafazin ga faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala da an rubuta gare ku idan mutuwa ta halarci ɗayan ku ya zama ya bar dukiya an rubuta masa cewa ya wasiya ga mahaifansa da 'yan uwansa an shafe wannan da ayar gado yusi kumullahu fi auladikum an shafe ta kuma da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wasiya ga magaji ko kuma ka faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج aka shafe ta da fadin ubangiji wa ya tarabbas na bi an fusiyin na arba'ata ashirin wa ashira ila gairi zalika zuwa wani wannan shi dai bayani akan nassin nan bayani ne da yake shiga ilimai da yawa malaman tauhidi suna magana akai saboda su nuna cewa samun nassin ba wai ya nuna tanakuri a qur'ani ba bai shafi annabtar annabi ko manzancinsa ba su ta wannan bangaren suke bayani akai malaman tafsiri suna bayani akai dan wajibi ne akan mufassir ya zamo ya san nasihi da mansuhi duk mai son ya fassara qur'ani lalle sai ya san nasihi da mansuhi malaman hadisi ma suna bayani akan nasu saboda a cikin hadisai akwai nasihi akwai mansuhi haka nan malaman usulul fiqh su ma suna magana akan nasu saboda rashin cewa wannan nasi ba mansuhi bane ɗaya ne daga cikin sharuɗa guda hudu da ake bukata kafin a kafa hujja da nassi din nassi kafin a kafa hujja da shi sai ya cika sharuɗa hudu yadda shau abdullahi dan fodo yake faɗa a alfiyatul usuli wa sharru fin naqali sihatu sanad li shari min ghairi qadihin warad wa an yakuna mustamirral hukumi ai gaira mansuhin li ahli ilmi وأن يرى مترها الدلالة في حكمه ننتي بذا إجمالا وأن يكون راجحا جميع ما آرره للكل باب الرسمة وفي قراءة أو تقراءة برم النون ما ننصح يا زمو da kasarar sin kenan min ansaha daga ansaha ruba'i ai na amurka duk wata aya da muka umarce ka bi nasiha da cewa a daina amfani da ita ko dai wajen karantawar ko wajen hukunci ko duka biyun au jibrila ko muka umarci mala'ika jibrilu bi nasiha da shafe wannan ayar au nan sa'aha ira'a da shi mufassiru ya tafi kenan akai nan sa'aha ko kuma nu akira muka jinkirta ta fala nuzil hukuma ya zamo ba mu gusar da hukuncinta ba wannan rafa'a tilawata ha ba mu ɗauke karanta ta ba ya zamo tana nan ana karanta ta ana aiki da hukuncin da ta kunsa aunu a kira fil lauhil mahfuz ko ko matukar ba ba mu jinkirta ta ba a lauhil mahfuz wa fi qira'atin aw ta qira'a kamar qira'a mu kenan bila hamzi minan nisyani aw nunsiha ko muka mantar da kai ita ai nunsikaha ai muka mantar da kai ita wato ya zama an shafe maf'ulin na farko shine ka an ban na biyu shine ha ai na muhammin kalbika mun ya zama mun shafe ta daga zuciyarka to wa jawabu shardi jawabin sharadin nati bi harimin ha za mu zo da abin da yake yafi daga gare ta alfa'u lil ibadati lil ibadi abin da yake yafi amfani ga bayi fi suhulati ko dai a wajen sauki akan shafe abu mai tsanani a kawo mai sauki bayansa kamar wannan hukuncin azumin wanda da aka ce in an yi buɗe baki bayan buɗe baki mutum ya yi bacci ya farka ba magana ya ci abinci ko ya sadu da iyalinsa dole sai kashe gari to kaga aka shafe da cewa ai ya halatta a iya ci gaba da ci ko sha ko saduwa da iyali وهل لكم ليلة الصيام رفسوا إلى نسائكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر آه كو آه تو kaga an shafe mai tsanani an dawo da mai sauki ta yi kuma a shafe abu a dawo da kamarsa ba wanda ya fi sauki a ciki yanzu misali kamar fuskantar baitul makadisi da aka shafe da fuskantar ka'aba da cewa in za ka yi sallah ka ta dubi yamma da cewa ka dubi gabas ai duk ɗaya ne ba ɗaya daga cikin su da ya fi wuya duban gabas da duban yamma ai duk ɗaya ne ga mutum ba wanda za a ce ai wannan ya fi masa wuya ko ta yi kuma ya zama wanda aka kawo ma ya fi tsanani kamar yadda malamai suke faɗa da can azumin ashura ne aka wajabta akan musulmi sai aka shafe da wajabta azumin ramara da can azumin yini ɗaya ne amma aka shafe da wajabta azumin yini 29 ko 30 wanda ya fuya amma ladan ai ya fi an ninninka musu lada shi yasa ya fi musu kenan dangane da yawan lada na kwantata ladan sai a samu ya yi dubun dubun wancan guda ɗaya shi yasa shi haka ɗin ya fi musu alheri shi yasa ce auka saratul ajari ko yawan lada aw misliha ko zabo a kawo ka bata fi takalifi a wajen takalifi wasawabi da lada ya zamo daidai take a wajen takalifin da lada kamar na fuskantar baitul maqdisin da aka shafe da fuskantar ka'aba alam ta'lamanna allaha ala kulli shay'in qadir ashe bata san cewa Allah mai iko ne bisa komai ba wa minhun nas yana daga abin da yake da iko akai ya shafe wani hukuncin ya kawo wani wata bil ko musanyawa wal istifhamu istifhamin lit taqariri istifhami ne taqariri ya zo ne dan tabbatarwa
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أشيبك سنشي Allah subhanahu wa ta'ala baki ɗayan sarauta ta samai da ƙasai din nasa ne ba shi ne mamallakin komi ba wani wanda yake ya mallaki wani abu ba shi ba ya fa'alu fihi ma ma sha'u Allah yana aikata abin da ya so a cikin a cikin sama ko kasan yana daga abin da yake son ya ce a bar wannan a kawo wannan shi yasa dan Allah ya ce ku bar kaza ku dawo ku yi kaza ai shi ne iko bisa yin komai wa ma lakum min duni la min waliyin wala nasir ba ku da wani majibincin lamari da zai kiyaye ku ko wani mai kariya da zai kare azabar Allah daga ta saukan muku in dai ba ku koma gare shi ba min dunillahi in ba Allah ba shi yasa ba ku da mai tsayarwa daga azabarsa sai ko komawa gare shi la'am sai dai mu gudo gare ka babu da wata matsayira sai dai mu dawo gare ka yamna wa azabu azabahu ankum da zai iya hana azabar Allah daga gare ku in atafin azaban nan ta saukan muku to alhamdulillah am turiduna am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil wannan zala wannan aya ta sauka ne lamma sa'alahu ahlu makkata wakacin da mutanen makka suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi wasi'a cewa suna son a ce ya yalwata musu makka waya ja'ala safa zahaban ya mai da dutsen safa ya koma zinare sai aka ce da su am turiduna a'a bal a turiduna da alama dai nufin ku an tasalo rasulakum ku ce za ku tambayi manzon ku ai muku kaza ai muku kaza ai muku kaza ai muku kaza kafin ku yi imani kama su ila Musa kamar irin yanda yake an tambayi annabi Musa ai sa'alahu qaumahu mutanen annabi Musa sun tambaye shi ya kawo musu min qablu tuntuni min qaulihim daga fadin su arina Allah jaharatan wai su abinda suke so sai annabi Musa ya nuna musu Allah kurukuru wa gairi zalika da wani wannan kamar da suka ce udu lana rabbaka yurij lana mimma tumitu lara da kuma fadin su Allah na ilahan kama lahumu aliha da sauran irin wannan dai daga tambayoyin su kun san abin da ya faru ga annabi Musa ga mutanen annabi Musa kun san abin da ya faru ga mutanen annabi Musa da suka ringa wa annabi Musa irin wannan tambayoyin me yasa ku za ku zo ku ne wa annabin ku irin wannan tambayoyin ai ya kamata ku bar irin wannan tambayoyin ba daidai ba ne bawa ya ce shi ba zai imani ba sai an nuna masa mu'ujiza hissiya ai kama koma baya ne mu'ujiza wadda take ta hakika ta fi muhimmanci ma daga mu'ujiza hissiya so da yawa wanda suka tambayi mu'izozin na fili aka nuna musu me ya faru gare su karyatawa suka yi duk da cewa an nuna musu shi yasa shi ku al'ada ta Allah subhanahu wata'ala duk sanda al'umma ta ce su suka ce su abin da suke bukata a nuna musu mu'jiza za su ba da gaskiya in an nuna musu mu'jiza suka ki ba da gaskiya to halakar da su ake shi yasa ashe neman mu'jiza ta fili bijirar da kai ne ga halaka wa ma mana'ana an nursila bilayati wa ma mana'ana an nursila bilayati illa an kazzaba biha lawwalun wa atayna samudan naqata mufsiratan fazalamu biha wa ma nursilu bilayati illa takhawifa shi yasa ashe neman ayoyin ta'annuti ne kawai da jawo wa kai halaka wa mai tabadalul kubra bil imani wanda ya musanya kafirci ya ba da imani ya musanyo kafirci kafirci ai ya huzhu ya riƙe ya kafirci badalahu a maimakon imani bitarkin nazar fil ayat ya bar duba a cikin ayoyin da Allah yake bayyanawa albayyana fi wanda suke a fili waqtara gaira ha ya tsaya kirkirar wasu ayoyin na daban cewa shi sai an nuna masa su ne sannan zai ba da gaskiya to fagarar lasawa asabiyya hakika wannan ya bace tsari madaidaici ya ba tsari wanda yake madaidaici a dar dariq alhaka ya ba tsari wanda yake madaidaici wasawa fil asali al wasadu abinda ake kira sawawa asali abu wanda yake na tsakiya madaidaici malamai suke cewa yana daga irin wannan bawa ya ji an ce Allah ya bayyana wani waliyinsa ya ce shi ba zai imani da wannan waliyin ba ko ba zai yadda da wannan waliyin ba ba zai gaskata shi ba sai idan waliyin ya bayyana masa wata aya ko ya biya masa wata bukata shi wali ana bin sa ne ba don ya biya bukata ba akan samu biyan bukata an bi waliye amma ba wannan bace sharaɗin bin su sharaɗin bin wali ya sada ka da Allah in dai wali zai dora ka akan hanyar Allah ai kenan dama abin da ake bukata kenan to kuma in kawo kan hanyar Allah me ya dame ka da wasu bukatu bukatu sun biya bukatu ba su biya ba ai duk ɗaya ne cewa kana kan hanyar Allah shine babban lamari shine babban lamari wanda ba wani lamari fiye an biya ma duk bukata amma ba ka kan hanyar Allah to me ka samu amma ya zama kana kan hanyar Allah amma duk bukatun naka ma gaba daya sayo ba su biya ba to me ya rage ka me me ya rage ka Allah dai da ka dosa yana sana da kai wasu birli hukumi rabbika fa innaka bi a ayunina eh dan Allah ya kaddara ma cewa kai ga inda zaka yi ko ga inda zaka gamu da shi wannan duk kaddara ce ta Allah an kai hakuri sai Allah ya musanya ma ma abin da ya fi ne daga bukatun naka to wadda kasiru wadda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا بأمره إن الله على كل شيء قدير ودى كثير ديوة من أهل الكتاب دقوا إن سك أهل الكتاب يهودا ونصارى سنبور لو يردونكم da a ce za su samu su dawo da ku wannan lauɗin mazariya ce don ta zo bayan wadda o masdarun min ba'di wadda auya wadda min ba'di imani ku su dawo da ku bayan imanin ku ku koma ku fara kafirai burin yahudawa burin nasara bai huce a ce musulmi sun ban musuluncin nasu sun koma kamar su ba ko sun koma wani addini daban wanda yake ba gaskiya ba hasada ba kome ja suke haka ba dan hasada ne suke muku ko musulmi maf'ulun lahu wannan hasada nan maf'ulun lahu ne ka'ina hasada ko da take ta zo min inda an fusin daga zakatan su a koyaushe a zuciyarsu suna damuwa da cewa su gashi sun bar tsari madaidaici ga musulmi su Allah ya dora su akan tsari madaidaici ya ya zamo haka sun san ko wanda duk yake ba kan tsari madaidaici ba ai halakakke ne wajen Allah subhanahu wata'ala ai wato ai hamalatum alaihi anfusuhumul khabisatu zakatan su munana ita ta dora su akan wannan mummunan hasada wannan hassada din zukatansu ce ta dora su akai min ba'di ma ta bayyana lahum alhaqu bayan gaskiya ta fito fili gare su ta bayyana gare su taurata a cikin attaura Allah ya bayyana cewa akwai annabi da zai aiko sun ga kuma duk sufofin da aka faɗa ta wannan annabin sufofin annabi musallallahu alaihi wasallam sun dace da haka amma tare da haka hassada ta hana su malamai da yawa suke cewa zunubai iri biyu ne akwai zunubai na fili akwai zunubai na zuci wanda su ba a fili suke ba sai to ya samu mutum a haka a zahiri lami lafiya ba abin da yake wanda ba daidai ba a zahiri amma zuciyarsa ta ya zamo ta kunshi wa'yansu zunubai wanda wannan zunuban sun fi muni ya shau usman dan fodiyo radiyallahu ta'ala ne yake faɗa a cikin wani daga cikin littattafansa dan uwa in kaga mutane suna himma wajen su tsarkake kansu daga zunubai na fili to kai himma ka tafi karfi wajen kaga ka tsarkake kansa daga zunubai na zuci saboda duk halakar wadda zunubai na zuci na fili suke bai kai kama halakarwar zunubai na zuci ba zunubai na zuci sun fi kai mutum dandanan kasa gaba daya fiye da zunubai na fili to malamai da suke cewa a zunuban nan na zuci wanda duk ya fi muni ba irin hassada amma wasu malaman suka ce a'a wanda ya fi muni girman kai an dai gama akan cewa su biyun nan a gaba ɗayansu su ne mafi muni a zunuban da suke cikin zuciya hassada girman kai ibn taimiyya yana faɗa haka a wani a littafin da ya akan cutocin zuciya ibn taimiyya ba kamar yadda wasu suke ɗaukansa ba mutasawufi ne babba mutasawufi ne a wasu guraren ne ake samun ɗimuwa gare shi wanda kuma wa'yansu sai suka ce su ba inda suka san shi sai wajen wannan ɗimuwar akan ɗimuwar ne za su ratai da shi a duk inda yake ya yi abu daidai ba san wannan ba amma ibn taimiyya mutasawufi ne sosai yana da littafi musamman akan cutoci na zuciya wanda a wannan littafin ne yake bayanin cewa duk a cutocin na zuciya ba kamar hasada don shi ne farkon zunubin da aka sai ja aka saba wa Allah da shi iblis hasada ce ta sa ya ce shi ba zai sujada ga annaba adam ba an ce ai ai sujada ga annaba adam ya ce a sujudu liman halakata dina ni za a duba a ce wai wa wannan sujada yana hasada ga girman da Allah ya bayar ga annaba adam ala nabiyina wa alaihi salatu wassalamu to yahudawa ba komai ya jawo suke suke son su ga kun dawo kafirai ba kamar su sai dan hasadar da suke muku min ba da mata bayyana lahumul haqu bayan gaskiya ta bayyana gare su a cikin attaura game da sha'anin manzo sallallahu alaihi wasallam fa afu abinda za a faɗa muku ku yafe musu ai uturkum ku kyale su da mummunan manufarsu ku dai ka ku saurare su ka ku karkata gare su ku tsaya bisa imanin naku ku yi riko da shi kankan kar ku yadda ta wata dabara tasu su gusar da ku daga imanin dan sun yi kokari su gusar da ku gaba daya suka kasa to ta wasu dabaru ne za su jefo muku wannan su jefo muku wannan su jefo muku wannan a ƙarshe sai a wayi gari kuna da awar ko mummunan ne amma sun raba ku da imani shi yasa kenan wato ku basu da mummunan manufar su wasu ku kau da kai daga gare su falatu jazum ko ku ce za ku yi musu mummunan sakamako hatta ya ce Allah bi amri har sai Allah ya bayyana ya za ku yi da su min alqitali shine ku a ƙarshe aka bayyana cewa a yaƙe su aya suratul taubati sai ta fito da magana a yaƙe su qatul ladzina la yu'minuna billahi wa rasulihi wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi min alladzina utul kitaba aka ce ku yaƙi yahudawa ku yaƙi nasara hatta yudul ziyarta sai dai ko in su musulunta ko kuma musu musulunta ba su yadda su biyayya ga addinin musulunci yudul ziyarta an yadin wa musa giruna inna la ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne bisa komai Allah subhanahu wataala sai ya dora ku akan su wakaci kadan واقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير واقيموا الصلاة كزيد الصلاة وآتوا الزكاة كزونا دي بعد الصلاة abin haushi ne so dewa sai a samu matasa musulmi suna da awa da baki suna kishin addini su ne zagin yahudawa zagin amerika zagin ina ne amma kuma wajen sallah ba za a same su da himma ba to me ya bambanci tsakanin musulunci da kafirci ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bambanci tsakanin mu da kafirai sallah wanda duk yake ya tsaye da sallah to wannan shine musulmi wanda duk bai tsaye da sallah ba to me amfanin da'awar musulunci ko a samu mutum yana kasala a wajen sallah a wajen zagin kafirai yafi kowa kalkalewa amma wajen sallah kuma daga baya daga baya yana cika baki kuma shi musulmi ne ina musulunci ba sallah a tsaye da sallah a zo da ita da kula da sharuɗanta da rukunanta da ladubbanta da samun hururi a ciki yanda ake bukata tunda an faɗa cewa hururi shine ran duk wani aiki duk aikin da aka yi duk ibada da aka yi ba hururi ai jiki ce gawa ce ba ta da rai innal hurura huwa ruhul amali bigari ma taqulu la tashtagili hururi shine ran aiki shine ran duk wata ibada da bawa zai bawa yana ibada ya zama zuciyarsa tana dubo Allah ya fuskanta Allah ya fuskanta shi yasa ya bar duk wani abu daman farkon sallar cewa ake Allahu akbar Allah ya fi girma daga duk wani abu mai girma in abin da ka fuskanta ko abin da kake tunani ko abin da ya shiga zuciyarka wani abu ne muhimmi ka rasa ya zaka to Allah subhanahu wataala yanzu nan ya iya raba ka da shi ya iya ma maganin abin in dai ka fuskance shi hakikanin fuskanta amma ba kana Allahu akbar kana dubo wani abu ba in ka ce Allahu akbar zuciya kana dubo wani abu to baka faɗa ba ka faɗa da baki amma zuciyarka bata yadda ba tunda zuciyarka ga abin da take hangowa in ka yadda Allah ya fi menene naka na tsayawa tunaninsa in ka yadda Allah zai iya maganta ma wa atu zakata ku ba da zaka haƙoƙi da suke cikin dukiyoyinku in Allah ya hore muku dukiyoyin wanda yake akwai haƙoƙi a cikin su to ku ba da su sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala wanda yake a cikin al al'umma ya fi kowa sanin addini bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi law qatalanna man farraqa bainas salati waz zakati wallahi duk wanda yace shi ya san ya bada sallah ya sallah amma bai san ya bada zakka ba to ni sai na yake shi dan me amfanin addinin da za a ce sallah ce za a yi ba za a bada zakka ba da guri da yawa a qur'ani in an ambaci sallah to sai an ambaci zakka shi yasa a tsaya a tsaye da addini an yaki kafirai in ya zama yau musulmi suna sallah yadda aka ce su yi sallah sun kula da sallah yadda aka ce su kula da ita suna ba da zakka yadda aka ce su bayar to ko ai sun yi maganin kafirai tunda maganin kafiran ba wai da dabarar su bane ba da karfin su bane yanda sayyidina Umar yake faɗa a cikin takardar da ya rubuta wani daga cikin kumandojin yakin da muke da kafiran nan ba fa muna yaki bane da yawan mu ko da makaman mu muna yakin su ne da taimakon Allah taimakon Allah ko yana ta tare da wanda ya tsaya da addininsa hakikanin tsayarwa shi yasa a tsaya a zo da sallah yaƙi ne da kafirai a tsaya a ba da zakka yaƙi ne da kafirai babba wa ma tuqaddimu li anfusikum duk wani abu ko menene shi wanda yake kun gabatar ga kawunan ku da aiki na alheri da kuka dan nan gaba ya zama kun moru wannan aikin min hairin na alheri da'atin aikin bi kasilatin kamar sada zumunci wa sadaqatin ko ba da sadaka ta jiduhu inda Allah kwa sami ladan wannan wannan aikin a wajen Allah tabaraka wa ta'ala za ku same shi ku ɗauka cewa akwai abin da za ku yi Allah ya bari duk abin da kuka yi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tozarta muku ba wallazina yumsikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nuri'u ajral muslihina inna la bima ta'maluna basir ubangiji yana ganin duk abin da kuke aikatawa duk abin da kuke a ganin Allah ne kar ku ɗauka akwai abin da za ku yi Allah baya ganin ku a'a sa'alallahu an zalika uluwan kabiran ganin Allah ya rataye da baki ɗayan maujuda akan abin da za ku kuke aikatawa in khairan fa khairu wa in sharran fa sharru
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين aka ci gaba da kawo mana irin maganganu da suke fitowa maganganu wanda ba hujja a kansu wanda suke fitowa daga bakin yahudawa da kuma bakin nasara yahudawa suka ce ai gaba ɗaya aljanna ta Allah Allah ya yi ta ne don yahudawa shi yasa ba wanda zai shiga aljanna in ba ba yahude ba nasara ma suka buɗe baki suka ce ai aljanna ta Allah Allah ya yi ta ne don nasara shi yasa ba wanda zai shiga aljanna in ba ba nasare ba قال ذلك يهود المدينة يهودا مدينة سوني masu faɗar wannan maganar a madina kewayen madina akwai ungoyi daban-daban na yahudawa akwai banu ƙuraiza akwai banu narir akwai banu kainuka wa nasara najarana da kuma nasaran najarana najarana yanki ne daga kasar yaman da yake yanzu ya koma karkashin saudiya amma dai asalinsa kasar yaman ne to da tuntuni tun zamanin jahiliya larabawan wajen sun karba addinin nasara da sababin zaman habasha a wajen wanda su habasha suna bin addinin nasara ne to su mutanen nasarar najirana dinnan su ne suka faɗa ka cewa ba wanda zai shiga aljanna in ba ba nasare ba nan ma ta nazaru yayin da suka yi munazara bai ne da nabi sallallahu alaihi wasallam a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ai qala al yahudu yahudawa suka ce lan yadhulaha illa al yahudu ba wanda zai shiga aljanna in ba yahudawa ba wa qala nasara nasara kuma suka ce lan yadhulaha ba wanda zai shiga aljanna illa nasara sai ko nasara kullahum ce ne da su a tilka amaniyum tilka alqaulatu wannan magana mummuna da take fitowa daga bakin waɗannan miyagun bayi burce-burce ne nasu magana ce da suke faɗa don zara sha'awarsu wadda ba wata hujja a kai amma ni yuhum shahawatuhumul batilatu sha'awace sha'awansu ne sha'awace sha'awacen su ne na ƙarya wanda ba su da hujja a kai kul ce ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatu burhanakum muna so ku yahudawa da kuka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi ku kawo mana hujja akan haka a ina ne a taura allah ya ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi ina annabawan allah manyan zaɓaɓɓu bayi na allah wanda aka yi su matan kafin yahudancin ina magana annabi ibrahim za ku ce shi ba aljanna yake bane bayan ku shi ba ba yahudi bane makan ibrahimu yahudiya ya za kuna da hujja a kai a haka nan ku nasara da kuke cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasare ina hujja ku a kai ina ne a injila aka faɗa muku ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasare ko yaushe makareci ko mai kirkirar wani abu ya kawo a addini ya yi kirkirarsa amsar da za a bashi bata huce wannan ba to kawo hujjar a ga hujjar komai na addini yana da tsari kome na addini akwai yadda ake bi a samo hujjarsa hujja takan zo a ƙur'ani takan zo a hadisi malamai wanda suka isa sukan fitar da hujjar abu ta fuskar kiyasi ko ta fuskar istisa ne amma ba da zarar faɗa da baka ba ko magana wanda bai isa ba ya ce shi zai faɗa kuma wai dole a yadda ya kawo wata gurguwar hujja tasa wadda in aka koma ga ma'auni na hujja sai a ga ba za ta karbu ba ba za ta karbu ba tunda akwai aune-aune da ake bi na a auna duk wata hujja inda shi abdullahi dan fodo yake faɗa alfetul usul wa shar'u fin naqali sihhatu sanad li shari'in min ghairi qadihin warad sharuɗan da ake bukata a duk wata hujja wadda take naƙaliya ita ce wadda yake za a jingina ta ga ƙur'ani ko ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sharuɗa hudu ne sai wannan hujjar ta cika na farko ya zamo isnadin ta ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallama to dan hujja ta cika wannan ba za a ce ta huce ba dan ina sauran sharuɗa uku suke dole sai an kawo su in ba a kawo su ba dan ya huce wannan ba shi kenan ba akwai sauran wani abu wa an yura muttari haddilala fi hukumi hinan fi bi za ijmala sannan sharaɗi na biyu ya zamo wannan nassin shiryarwarsa akan wannan hukuncin a fili ne kada ya zamo mujmali in ya zamo mujmali ne ba za a kafa hujja da shi ba dole sai an samu bayani yanzu misali wanda zai ce ai an karɓo hadisi akwai hadisi wanda abu dawud ya fidda shi da waninsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya ji kiran sallah alhali ga abincinsa a hannunsa ko ga abin shansa a hannunsa ya ƙarasa kada ya damu da kiran sallah ya tsaya ya ƙarasa to yanzu wannan akan me ake bayani ai malamai suka kawo bayanai da yawa akan wanne ne ake nufi amma wa'insu a yanzu kawai sai suka ce a ai abin da ake nufi ana nufin kiran sallar asuba kiran sallar alfijir in ka ji cewa kana cikin cin abinci ka iya karasa cin abincinka haka ake nufi malamai da yawa suka ce wannan hadisin ba wai ana magana akan mai azumi ba ne ma ana magana ne akan kana cikin cin abinci ko an kawo ma abinci gabanka sai ana kiran sallah aka ce to a maimakon ka tashi kai sallah alhali kana jin yunwa wadda sallar na asan nan ba za ka samu nutsuwa ba to ka ci abincin ka samu nutsuwa sannan sai kai sallah tunda abin da ake bukata a sallar nutsuwa wanda wannan fassara ta yi daidai da wani hadisi wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza uqimatis salatu wa hararal asha'u fabda'u bil asha'i in an yi iqamar sallah ko an kiran sallah amma ga abinci to ku fara cin abinci kaga in haka hada san guda biyu sai zama sun ba da ma'ana to amma wasu kawai sai suka dauka kan wata ma'ana mujmala cewa wai abin da ake nufi ai in an yi kiran sallah alfijir ya keto kai ka fara cin abinci ka karasa cin abinci wannan yayi daidai da wakulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khaytu al-abyad min al aswadi min alfajr bai daidai da haka ba tunda wannan aya ta bayyana cewa da zarar an ce alfajr ya bayyana ba magana ce hatta lil gayet an halata muku ku ci ku sha amma matukar alfajr bai keto ba hadisai da yawa sun zo da haka karf cewa ana nufin dai a ci a sha amma kafin alfijir ya keto matuƙar alfijir ya keto ba sauran ci ko sauran sha kaga haka kawai mutum a ɗau wata ma'ana wadda take ba ita ake nufi ba a dangana ga hadisi ai ba daidai ba ko da yau hadisin an ce tabbatacce ne ingantacce tunda sharaɗi na biyu wa an yura muttari haddilala fi hukumi hinan fi za ijmala wa an yakuna mustamiral hukumi sharaɗi na uku ya zama hukuncinsa yana nan ba a shafe ba akan samu samu hadisi ya zo aka samu aya ta qur'ani ta zo amma ya zamo an shafe ta wannan za a kafa hujja da ita za kafa hujja ka ce mace dan mijinta ya mutu sai ta je ta idda da shekara guda dan cewa qur'ani an faɗa wa lazina yatawaffawna minkum yazruna azwajan wasiyar ta liyazuwa mata'an ilal hauli gairar ihra an ce a yi idda da shekara guda ai daga baya an saukar da cewa ya tarabbas na bi an fusihin na arba'ata ashurin wa ashira an ta da wancan shi yasa dole da nasihi ake kafa hujja ba da mansuhi ba haka nan wa an yakuna rajihan jami'a ma ararau sharadi na hudu sai yarin jayi baki ɗayan abin da yake ya yi mu'arara da shi in bai jinjayi wannan ba ba za a ce za a kafa hujja da shi ba akan samu hadisai ya zamo sun yi ta'aruri tsakaninsu to sannan sai a duba akwai hanyoyi da yawa akwai hanyoyin an koma wajen malaman abin za a ga fiye da hanyoyi saba'in da suka lissafa don wasu sun kai su ma wajen hanyoyi ɗari biyu wanda wasu ana bi ta fuskar sanadi wasu ta fuskar matani don a ga wanne za a rinjaya hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama kada mace ta ce ruwan da namiji ya amfani da shi ya ragu shi za ta ɗauka ta amfani da shi ta alwala da shi ya yi alwala da shi ya rage ta ce za ta ɗauka ta alwala da shi hakanan kada namiji ya ce zai ɗaura gowar ruwan mace ya amfani da shi wannan hadisin kenan akwai hadisi kuma da ya zo cewa manzan wata a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wanka ta rage ruwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai amfani da ruwa ta ce ya rasulallah wankan janaba fa ne na rage ruwan nan sai ce ina ruwan ruwa da janaba ke ce da janaba ruwa yana da janaba ne ya dauka ya amfani da shi kaga wannan sai a ce sun yi ta'aruri sai a dubo wanne ne za a rinjaya haka kawai a dau ɗaya daga cikin su a ce shine ba tare da an tabbatar da ya rinjaye ɗayan ba ya zamo an ƙetare iyaka ba haka ake kafa hujja ba ko yaushe dai wani ya kawo wani abu to amsar da za a bashi hati burhanaka hati burhanaka ka kawo mana hujja akai hujja kuma wadda za ta bi za za duk gwaje-gwajen da ake na tabbatar da cewa hujja ne sai an gwada ta da wannan magwajin ta huce sannan ta isa a ce mata hujja ba kawai dan ya ce ai shiga hujjar su ga hadisin su ba hadisi ne wani ya ruwaito to ba wani hadisin da ya mu'arara da shi hadisin nan ba mansuhi bane yanda kake faɗar ma'anarsa haka a haka ɗin warihan ne ko ko mujmali ne kai ne kawai kace zai a dauke shi akan wannan dan cimma wata manufa taka shi yasa dole sai an ketare wannan in kun tusa da yanda ku masu gaskiya ne fi a cikin abin da kuke fada bala بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون bale bayan da suke faɗa magana ta ba haka magana take ba yanda suke faɗa din nan ba haka magana take ba ba inda aka ce sai yahudawa ne za su shiga aljanna haka nan ba inda aka ce sai nasara ne za su shiga aljanna yadkhulul jannata gairuhu ai wannan su ma zai shiga aljanna mana sallama wa shahulillahi duk wanda yake ya miƙa kansa ga Allah ma'ana in qada li amrihi ya jawo ga umarnin Allah Allah ya ce yayi yayi Allah ya ce ya bari ya bari saboda duban cewa Allah ne ya ce yayi Allah ne ya ce ya bari wa hassal wajaha ana nufin wanda ya bada jikinsa gaba daya ko rayuwarsa gaba daya ga Allah ya zama bin umarnin Allah yake a rayuwar tasa amma anan sai aka kawo fuska shi yasa an yi amfani da abinda malaman balaga suke kira majazi mursali ministi imalil ba'ari wa iradatul kulli amma abinda yasa aka kebance fuska li annahu ashraful ara'i dan shine mafi daukaka gabobi kaga tayo wani a ce masa sa kafarka a taɓan nan ya sa amma sa fuska ka a taɓo sai ga girman abu to zama in Allah ne ya ce sa fuska a taɓan sawa zai in Allah ne ya ce masa sa fuska ka a taɓan nan sawa zai yi kaga fa gairuhu aula to wannan a ce masa ma ya sa kafa ya sa ai kana ma kenan tunda fuska ma an ce ya sa ya sa ballantana kuma kafa ballantana kafa daman kafa takan yi ta kama ya zamo a taka taban da ita takan yi ta kama a taka taban da ita amma ita fuska ko yaushe sai ka gama wani hankice yake rikewa ko ko kaka wata kura za ta sauka a kai kokari yake kakkabe ka fuska ta ta kura ko to amma ya zama in Allah ne ya ce ya dora ta a wani waje zai dora ta to ai a ce ma ya dora wani ta kana kenan wa huwa muslim alhali yana mai kadaita Allah sharaɗi ya zama ibada bawa ta zama karɓaɓɓiya wajen Allah sai ya zama ya kaɗaita Allah shi yasa duk ibada ba yahude duk ibada ba nasare ba ibada ba ce saboda an rasa sharaɗin ingancin ibada ta yi abin da yake surarsa ibada ce amma ba inda za ta waƙadimna ila ma amilu min amalin fajalna wa haba amman sura falahu ajruhu to wanda diye wannan ladansa ya tabbata gare shi inda rabbi nan ga ubangijinsa Allah subhanahu wata'ala ba makawa zai ba shi ladansa wato aka gabatar da jari da majrurin dan ƙara ƙarfafa cewa ladan fa nasa ne tunda nan ba wai wajibi bane a gabatar da jari da majrurin tunda mubtadan ma ajruhu din ma'arifa ne tunda an rafa ga lamiri ke yasa a iya cewa fa ajruhu lahu amma abin da yasa aka gabatar lahu din dan a nuna ƙarfafa cewa ladan adam fa nasa ne ba na wani ba kai ya ɗauka za a ba wani kuma bayan da za a yana mai kaɗai ta Allah ya yi aiki kyakkyawa a ce Allah bai bashi wannan ladan ba in kaga aiki bai samu lada ba to ba kyakkyawa ba ne ko kuma ya fito ne daga wanda yake ba mai kaɗai ta Allah ba amma matukar an samu biyun nan ai lalle za a samu ladan yanda Allah yake faɗa a suratul nahl man amila salihan min zakarin wa unsi wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanaziyannahum ajrahum wallahi za mu ba su sakamako na aikinsu ai sawabu amalihi ai ladan aikinsa ya tabbata gare shi aljannatu shine aljanna inda rabbihi nan ga ubangijinsa bayan nan kuma ai masa da dadade lillazina ahsanul husna wa ziyada ai masa wasu kare kare wanda yake wannan daga baiwar Allah ne kama cewa ya sami ganin Allah ya sami yaddar Allah wanda yake tafi masa komi wa ridwanu minallahi akbar wala haufin alaihim masu wannan ba tsoro gare su a lahira ana ta faɗan lahira akwai ban tsoro akwai ban tsoro to amma bayi hanya ɗaya da za a tsaya a tsira a tsaya bin Allah a tsaya kyautata aiki wanda yake mummuni wanda yake ya isa mummuni in ya doshi wuta duk ta farfasarta duk kumburinta da cikarta yana dosarta cewa take juziya muminu fakar alfa'a nuruka lahabi mumini maza ka huce ba na son kake zuwa kusa da ni dan hasken ka kashe min harshen wuta yake shi yasa a tsaya aikin imani duk abin da ake faɗo ake faɗa na tsoro a lahira an fi karfin sa in dai an tsaya wannan aiki na imani hakika ne wanda yake da tsoro wanda bai tsaya aiki yanda ya kamata ba illa iyaka ake faɗa duk tsayawan mutum da ya kai ya ce zai amince amince kai ya ce zai amince duk tsayawan mutum ga yin aikin to amma kai ya saki jiki da aikin nasa kuma ya koma dubo wato cewa ba abin da ba zai iya afkuwa ba komai na iya afkuwa ga bawa bawa yana iya kyautata aikin amma a ƙarshe kuma a kaddara masa ya muna na aiki shi yasa ina kyautata wadda ya baya iblis ya yi shekara da shekaru yana bautar Allah har kirari ake masa wajen bautar Allah amma a ƙarshe yi abin da ba daidai ba shikenan a ba iblis lam yasjud li adam fa auqahu takabburu fil ma'as to ba za su yi bakin ciki ba a lahira wa qalatil yahudu وقالت اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون aka ci gaba kuma da kawo mana yadda ake samun sabani tsakanin al'ummun nan guda biyu wanda kowanne a cikin su dai na kan bata sannan kuma kowace a cikin su sai ya zamo tana garin ɗayan ai ita ce batacciyar ita ba batacciya ba ce wa qalatil yahudu ubangiji yace yahudawa suka ce laisatin nasara ala shay'in nasara ba su zama wani abu ba mu'tadden bihi da za a lissafa da shi wai abin da sara suke kansa ba gaskiya bane shi yasa ba komai bane su wa kafarat bi isa su yahudawa suka ce annabi isa ba annabi bane na Allah subhanallah annabi isa manzo ne na Allah innamal masihu isa ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wa qalatin nasara su kuma nasara suka ce laysatil yahudu ala shay'in yahudawa ba bisa wani abu suke ba mutaddin bihi da za a lissafa da shi wa kafarar bi musa suka kafirce da annabi musa malamai da yawa suke cewa su nasara ba wai sun kafirce da annabi musa a gaba ɗaya ba sun yadda annabi musa manzo ne kamar yadda yake aji sun yadda da ahadul qadim abinda ake kira ahadul qadim old testament sun yadda da ita cewa daga wajen allah ne amma su abinda yasa suke zargin yahudawa cewa yahudawa ba komai bane cewa wai littattafan su na daga baya su yahudawa sun ce ba su yadda da su ba tunda yahudawa suka ce ba su yadda da baki ɗayan sababbin littattafai ba ko alkawari sabo al'ahadul jadid to shi yasa ashe yahudawan ba komai bane ta wannan ne wato su suke ganin cewa yahudawa ba komai bane wahum alhali su kungiyoyin nan guda biyu da yahudawan da nasaran ayil farika ni jama'un nan guda biyu tulunar kitaba kowanne a cikin su suna karanta littafin da suka ce Allah ya saukan musu almunazzal alaihim wanda aka sauka gare su wa fi kitabil yahudi tasdiqu isa gaskata annabi isa yana cikin littafin yahudawa littattafan yahudawa sun kunshi ba da labari da zuwan annabi isa da cewa in ya zo ya bayyana to a gaskata shi wa fi kitabin nasara tasdiqu Musa hakanan kuma littattafan nasara sun kunshi cewa a gaskata annabi Musa an tabbatar da cewa annabi Musa zanta wanda Allah ya zantar ne a cikin littattafan nasara wal jumlatu jumlan nan ta wahum yatluna alkitaba halu hali ce shi yasa a mahallin nasba take tana cikin jumloli guda goma sha shida da ake cewa a mahallin nasba suke wanda sha biyu a cikinsu akwai ittifaki tsakanin malaman nahau guda hudu ko akwai sabani kazalika qala allazina la alamuna mushrikai wanda su daman ba a saukan musu da littafi ba to su ma sun faɗi magana irin maganar wa'annan su ma suka ce yahudu da nasara gaba ɗaya ba bisa wani abu suke ba suna ganin cewa a tsaya a bauta gunki inda su suke bautawa wai haka din shine daidai ayil mushrikuna ay mushrikai min arabi daga larabawa wa gairihim da wani su sun fada misla qaulihim kamar fadin yahudin nan kamar fadin nasara bayanun lima an zalika bayani ne ga ma'an zalika din nan da ya gabata ai qalu ai sun fada likulli zidinin ga duk wanda yake wani addini daban ba nasu ba laisu ala shay wai masu wannan addinin ba su da hujja akan addinin nasu fallahu ya kuma mai nahum yawmal qiyamati to maganar ba ta sabani bane tsakanin su magana ce ta abu hujja abin da yake gaskiya wannan sabani nasu Allah ne zai hukunci tsakanin su a ranar alkiyama fi ma kanu fihi yahtalifun a cikin abin da suke sabani a cikin sa min amri dini daga lamarin addini fa yudkhilul muhiqqal jannata Allah zai sanya mai gaskiya a cikin aljanna wal mubtilun nara ya sanya mai karya kuma ko wanda ya zo da abin da ba gaskiya ba abin da bai da hujja akai ya sanya shi a wuta wa manazlamu ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa man azlam ba ɗaya wanda zaluncinsa ya fi ƙarfi ko ya fi muni ai la ahada azlam ba ɗaya wanda yake yafi zalunci mai mammana a masajidan lahi daga wanda ya hana masallatai na Allah an yuskara fi hasmuhu cewa a ambaci sunan Allah a masallatai masallatai wurare ne da yake an gina su dan Allah wa annal masajid lillahi kuma aka faɗa cewa Allah shi ya izini a cikin gina masallatan nan da ɗaukaka ta a fi biyuti na zinallahu an turfa'a wa yuskara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wala sali rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah Allah shi ya izini a raya masallatan nan aka samu wa'ansu umarnin nan na Allah da izinin nan na Allah sun rike shi kam kam kokari suke koyaushe su raya masallatan Allah zikiri suke safiya da maraice sallah suke a masallatan nan koyaushe jam'i to a samu wani ya ce kada ai koya kokarin watsa irin wannan taron na masu ambatan Allah subhanahu wata'ala ai ba wanda ya fi shi zalunci a rayuwar nan gurin da yake aka ce daman sai wanda yake ya yi imani wanda yake ya tsaye da sallah ya ba da zakka shine yake zuwa shine yake rayawa inna ma ya amuru masajidan lahi mana mana billahi wal yawmi lahiri wa qama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah sannan kuma wani ya ce irin wannan taron ne yake Allah Allah wai sai ya rusa akwai wanda ya fi shi zalunci ai ba wanda ya fi shi zalunci guri jama'a na taruwa su yi istighfar guri jama'a na taruwa su yi salati ga annabi guri jama'a na taruwa su yi hailala aka kawai wani ya ce abinda kuke ba daidai ba ne ya watsa taron sai me za a yi to akwai abin da za a yi wanda ya fi istighfari akwai abin da za a yi wanda ya fi salati ga annabi akwai abin da za a yi wanda ya fi la ilaha illallah kalmar da inda tun farkon halitta bawa kafiri ne amma sai yanzu ya faɗe ta yana faɗar ta ya zama musulmi umirtu an uqatilan nasa ta yaqulu la ilaha illallah fa iza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam wa isabun ala allah ta'ala inda manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga ai ba wanda ya fi zalunci daga mai irin wannan ko haka kawai jama'a suna da masallaci duk unguwa ana haduwa a nan haka kawai ya zo ya ce shi salafiyi ne wadda ake a nan ba sallah ba ce ya kirkiri wata ya kirkiri kokarin sai ya haddasa wani masallaci na raba kan jama'a wanda irin wannan masallacin shine tun zamanin annabi an samu wanda suka yi kokarin yi suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah zuwa bude mana masallaci ai kaza da kaza ana samun an yi ruwa ana samun annabi yayi niyyar zuwa Allah ya ce masa a'a wannan masallaci da suka gina masallaci ne ba na haɗa kan musulmi ba na raba kan musulmi ne shi yasa masallaci ne na cutarwa wanda zai na ta zo masjidan riraran wa kufran wata fariƙan bainal musulmi bainal mumini wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wala ya halifunna ina radna illa husna za su ce muku rantsuwa ai wallahi wannan masallacin mun yana ne dan karfafa addini mun gina ne don tsaye da sunna mun gina ne don menene wallahu ya sharin na lakazibun Allah ya tabbatar cewa ƙarya suke aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam la ta kunfihi abada ba kai ba cewa zaka je kai sallah a wannan irin wannan masallacin ga masallatai nan na kirki la masjidu nusisa ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fihi masallacin da daman tun farkon gina shi an gina shi ne bisa tsoron Allah da nufin bautawa Allah da kaɗaita Allah wannan ya kamata in za ka yi ibada ka je karka ce wai gaggawa kake so suna wata sallah ta sauri ka je can ka ce za ka bi su ba wajen yin sallah ba ne ka tsaya wajen masallaci na kirki ba masallacin raba kan musulmi ba shi yasa ka ce a hukunci irin wannan masallatan in an same su ai a rushe su a ƙona wa amaru bil hadami wata hariki li kulli ma buniya littafriki malamai sun yi umarni da rusawa da ƙona wajen ma ga duk wani masallaci da yake an gina shi ne dan a raba kan musulmi duk masallacin da yake an gina shi dan raba kan musulmi ai wannan ba masallaci bane hukuncin sa a ƙona tun san tun zamanin annabi da ya nuna yanda za a yi wannan masallacin masjidul rirar aikawa ya aka rusa yasa aka itace aka tara a wajen aka kone aka kone gaba daya to a tada irin wa'annan guraren dan a hana raya masallatai ai ba daidai bane me yin haka ba wanda yake ya fi shi zalunci an yuskara fi hasmuhu dan ya hana a ambaci sunan Allah a masallacin bis salati da yin sallah wat tasbihi ko yin tasbihi wato jam'u masjidin jam'i ne na masjidu sumiya bismi sujudi shi masallaci an ambace shi da sunan ibada daya daga cikin ibadun da ake a wajen shine sujada daga sujudi ne aka tsago masjidu masjidu ismul makani ismul makani ne maf'ilu ne wanda yake ya zo don nuna wajen yin abu wanda yake sai zama ba bisa kiyasi ba ko inda ibnu malik yake fada alamiyatul af'ali tunda inda za a bi kiyasi kiyasi ya za a ce za a ce masjadu ne amma masjidu ake cewa shi yasa yana cikin irin wayannan wanda yake sun fita daga tsari sai dai yanda aka ji kawai daga larabawa haka za a bi a irin nan abin da yasa aka kira masallaci da sunan sujada daga sujada aka tsago sunan masallaci li'annahu ashrafu arkanis salat domin sujada ta fi duk sauran rukunan sallah ɗaukaka a sallah gaba ɗaya ba abu maɗaukaki kamar sujada da manzo Allah alaihi salatu wassalam yana cewa mafi kusacin bawa daga Allah me kasancewa ne sanda bawaye sujada sanda bawaye sujada ya fi koyaushe zamowa kusa da Allah kusa da Allah don waje ne na nuna matukar kaskan da kai da kaskan da kai ga Allah azza wa jalla ko da yake kiyasi a fada da fata a ce masjadu a mufradin a ce masjadu jami'in masajudu ne wannan ba ba bambanci sai dai ba a ji haka din ba a cikinsa sai kasara kawai kira'a ta ƙur'ani sunna ce wadda dole yanda aka karbo ake bi shi aka ce ma ai sai wadda take ba wadda ake kira kira'a sai wadda take mutawatira kira'a duk bata zamo da bata zamo mutawatira ba ba daidai ne a ce za a karanta qur'ani da ita ba wa ajma'u jalaluddin suyudi yake fada a kaukabu sadi wa ajma'u anna shawazza lam yubaha kirahatun biha walakin al-asa kabarin fil ihtijaj tajari sun gamu akan cewa duk kira'a wadda take shazza ba daidai ba ne a karatu da ita in mutum ya karatu da ita wajen karatun ƙur'ani sai a yi masa ladabi ba a za ka karatun ƙur'ani ka ce za ka ɗau kira'a shazza ba daidai ba ne kuma malamai suka ce kira'a wadda take shazza ita ce wadda take ba ta cikin goma nan duk kira'a wadda ba ta nafi uce ba ita kuma ba ta ablamin kasirin ba ita kuma ba ta abu amrin al'ala'i ba ba kuma ta ablamin amirin ba ba ta asimu ba ba ta hamzatu ba ba ta kisa'i ba ba ta abu ja'afar ba ba kuma ta yaqubu ba ba ta halafu ba wannan sune makaranta goma duk kira'ar da take ba tasu ba to wannan kira'ar bai halatta a ce za a karanta qur'ani da ita ba sai dai wajen shafi'awa suka ce a iya kafa hujja da ita wajen hukunci fidda hukunci walakin al'asa ka habarin filihti jaji ta jari amma wajen wajen malikawa aka ce ba a kafa hujja da kira da ba mutawatira ba cewa Abdullahi dan Fodo yake faɗa alfiyatul usuli wa fil qur'ani shartu huttawatur wa in khala fal itiraru zahiru sharadi a game da qur'ani a kafa hujja da shi sai ya zama mutawatiri sai kira'a mutawatira in kira'a ba mutawatira bace to akwai malaman da suka ce ba za a kafa hujja